Allah za a tashi kitabar ɗahara ko? A kitabar ɗahara ce, wannan littafi ne na tsarki. Mai askari ya bi wannan tsarin daga cikin littattafan da suka fi shura a masabar Imam Malik. Kamar motasar shi babobi babobi da fassalai. Babobi yake yi da fassalai, a maimakon shi ya ce kitabar ɗahara sai dai ce babu wanda ma ba a faɗa. sai kuma fasalai karkashin babobin ko mai risala shi ma kaga babun babun babu matan da kuma hil'abidar amma shi mai askarin shi ne ya fara yake ya tafi da littafin nasa akan kitabu kitabu kitabu kaza kitabu kaza to la yarfa'ul hadasa ba abin da ke ɗauke kari wato shine abin da yake siffa ce da ake wato da ake hukunci da ita ba wai lalle ganinta ake ba ba ganinta ake ba hukunci ake dai da ita wadda take hana daga ai sallah ko dawafi wala habasa haka nan ana ɗauke najasa wanda shi ma a nan najasar da ake cewa ana ɗaukewa ba wai ainihin najasar ba ana nufin hukuncin najasa domin tayo a ɗauke ainihin najasar amma kuma hukuncin najasar ya zamo yana nan to ba abin da yake ɗauke kari da najasa sai ko ruwa wanda yake mutlake sai ko ruwa wanda yake mutlake shine wanda a ko'ina za a yi kiransa ruwa ko da an rafa shi ga wani abu sai ya zamo irafar wato ba tabbatacciya ba ce a'a kawai ta wannan halin ce irafa ce ta wannan hali yanzu misali ruwan da yake kwarya in aka zuba a tulu sai koma ruwan tulu a sannan daga tulun kuma da za a mai da shi randa sai koma ruwan randa daga randar da za a sa a kwatanniya sai koma ruwan kwatanniya da za a ɗeba koko sai koma ruwan koko to wannan kenan amma akwai kaidi hakiki wanda shi ke cutar ruwa wato kamar ruwan kanzo ruwan kanzo in yana fatanniya ruwan kanzo ne in an zuba a ƙwarya ruwan kanzo ne in an zuba a ƙoƙo ruwan kanzo ne a duk inda aka zuba shi da sunan same ruwan kanzo to irin wannan shi ne ruwan da ba mutlaki ba duk ruwan da in an soya masa waje za a iya dangada shi ga wajen nasa yanzu amma da za a sake soyawa sai ya koma da wancan suna da sunan wancan abu to ya zama ruwa ne wanda yake mutlaki wa huwa shi ne wanda yake kusa halittarsa wanda aka halicce shi a kai koko ya zama ya jirkita da abin da bai rabuwa da shi a galibi ka karari kamar inda yake ya jirkita da mazauninsa ya zama ƙasar ja ce sai aka ga ruwan yayi ja ko ko ƙasar farar ƙasa ce sai aka ga yayi koma fari kamar ruwan farar ƙasa to duk wannan ruwan da duk da haka duk da wannan soyawa da ake gani tare da shi a iya alwala da shi a iya wanke najasa da shi walmutawallidi minhu ko abin da yake haifu daga gare shi kamar da sakuka ko kainuwa ko abin da ya kama da haka
wai kurawul wudu bil musta'amali amma idan ruwa ya zama ya jirkita da abin da ba tafiyar su daban to wannan ko dai abin da ya jirkita shi din ɗahiri ne to sai a ce wannan ruwan ɗahiri ne amma ba mai tsarkakewa ba ya zama ɗahirun gairu ɗahore kamar ya cuɗanya da nono ko kuma zama ma dama abin da ya cuɗanya da shi ya jirki tashin najasa ne kamar bawali to wannan sai ya zama ruwan ma najasa ne gaba ɗaya ba dama a yi amfani da shi wai kura wuru an ki a ce za a yi alwala da ruwan da yake an yi amfani da shi kamar misali mutum ne zai alwala ya zama gaɓoɓinsa duk wankakku ne ba wata dauɗa sai ya zama ruwan da yake kwararowa daga gaɓoɓin nasa ta raye bai bari ya zube a ƙasa ba har ya gama alwalan nan ruwan nan duk ya tare shi sai ya zama ruwan nan ba ba abu na ba wata sifa ta sa da ta sauya to yanzu in zai alwala a gaba ya dau wannan ruwan ya alwala da shi karahiya ne amma fa inda yake akwai karhanci in akwai wani idan ba wani to ba karhanci yadda mai iziya za a ga ya faɗa a fili Ahem, cewa eh, yukrahul ah, tadhiru bihi ma wujudi gairihi Na'am.
in akwai wani to ai alwala da shi ya zama karahiya amma ba wani ma ba karhanci wa yasirun haka nan karahiya ne a ce za a yi amfani za a yi alwala da ruwa ɗan ƙanƙani da najasa ta saukan masa da bata jirkita ba a nan sai a ga da askari da mahutarsa duk sun bambanta da risala ita risala tana faɗa cewa a idan najasa ta shiga cikin ruwa ɗan ƙanƙani ruwan da yake ba mai yawa ba ko da bata jirkita shi ba to ruwan ya zama najasa wanda wannan shine ruwayar wato malaman misra daga imam malik amma sai zamo a nan ruwayar malaman madina da na iraq daga imam malik ya fi ƙarfi Ah, ya- ya- ta fi ƙarfi wannan ruwayar shi yasa sai a ga dilla tafai daga baya sun fi dogara da ita a galibi abinda almajiran imam malik na misira da na magarib suka hakaito daga gare shi ko suka ruwaito daga gare shi to ya fi ƙarfi amma akan samu 'yan wasu matsalolin wanda za a ce abinda almajiran imam malik na madina suka ruwaito ya fi ƙarfi kamar irin wannan warajjahu ma shaharar magariba wa shamsu bil mashariki da isar gariba to hakanan a karahiya ne a yi amfani da ragowar ruwan da dabbar da ba ta kiyayen najasa ta sha ta rage dabba wadda ba ta kiyayen najasa kamar kazar da take amfani da najasa sai ta sa bakinta a ruwa ta rage amma ba a ga ruwan ya sauya ba to yanzu wannan ruwan ai alwala da shi karahiya ne matuƙar dai akwai wani
la ma afdalar hulbaha'im ba ruwan da dabbobi suka sha suka rage ba dabbobin da ba sa amfani da najasa kamar tumakai haka ko awakai da sauransu kaza ita ce takan ci najasa takan yi amfani da najasa to dan ruwa tinkiya ta sha ta rage wannan ba wata karhan- ba wani karhanci a iya alwala da shi
aw tadahara bihim ra'atun ko ko mace ta yi wanka da shi khalat bihi da ta kaɗaita ma a ce ita kaɗai ce ma ta yi wankan da shi to duk da haka ba wani karhanci a iya amfani namiji ya iya alwala da wannan ruwan ko wanka
wa ma tagayyara bi mukhaladati ajnabiyyin duk wani ruwa da yake ya sauya saboda ya haɗu da wani abu daban wanda yake ba cikinsa ba
khalli to salaba hudda huriyata ya tsince masa zamo wasa tsatsarka wa asabahu hukumahu ya ba shi hukuncinsa kal halli na misali kamar wanda ya cuɗanya da kunu ko miya ko abin da ya kama da haka to wannan ruwan sai a ce ba mai tsarkakewa ba ne amma da hukuncinsa kamar hukuncin kunun wato tsatsarka ne dan ya taɓa tufafi ba a sai an wanke ba kuma a iya sha wal bawli ko cuɗanya da bawli to salahu duhuriyata wal wanda ya cuɗanya da bawli to shi ma ya zamo najasa inda bawalin ya mai da shi najasa
wa yukrahu min aniyati izamil maitati ba an ƙi yin alwala daga ruwan da aka sa a ƙwariya ƙwariyar da aka yi ta da ƙashin mushe an yi ƙwariya da ƙashin mushe aka zuba ruwa a ciki to wannan karahiya ne a alwala da wannan ruwan wa jilbiha ko a salkar da aka yi da fatan mushe
wa harumin min nakadaini haramun ne a yi alwala daga ruwan da aka sa a ƙwariyar zinare ko azurfa ko kwanan zinare ko azurfa wa yujzi'u amma kuma in aka cuɗa aka kutsa aka yi to alwalar ta yi sai dai an aikata haram an yi zunubi amma dai alwalar ta yi a ta yi
wa yajibu irin tahriru wannan ne ake cewa malaman usul fiqh suke cewa almallazi jihatuhu ta'addada misla salatin fi makanin itada fa innaha tasihu inda al-aksari kamar wannan mafi yawan malamai sun tafi zuwa cewa alwalar ta yi duk da cewa haramun ne na'am wajibu tahari Mm.
wajibi ne a tsaya a kirdado ishtibai da inda yake ruwan da yake tsatsarka ya rikice da wanda yake najasa
ya tawaddau bima yaqlibu ala zannihi an san cewa gwangwani biyar ne a wajen amma a ciki biyu tsarkaka ne uku najasa ne na'am to ya zo ya kasa fayyacewa to sai ya tsaya ya lura kwar ya ga wanne ne ya fi kyakkyawan zaton cewa shine tsatsarka in ya so sai ya alwala da shi ya sallah shi kenan ya alwala ɗaya sallah ɗaya ya wadata wuri da yawa ana amfani da kyakkyawan zato bari a rayuwa ma ai abu mafi yawan abubuwa ana gina su ne bisa kyakkyawan zato wakila na'am wakila wasu malaman suka ce ya tawarau min ahdihim a yadda zai zai alwala da ɗaya daga cikinsu wa yusalli ya sallah wa yaghsilu a'dahu sai kuma ya wanke gaɓoɓinsa daga na biyu sanda zai alwalar da na farko ya kiyaye kada ruwan alwalar ya ƙetare gaɓa alwalar na'am kan kuma ya taɓa tufafinsa shi yasa alwalar ta kaffa kaffa zai yana kula kai ya taɓa tufafinsa kai ya ƙetare gaɓa alwala sai alwalar ta bushe jikinsa ya sha sai kuma ya sallah in ya sallah kuma sai ya ɗau ɗaya ƙwarya sai ya wanke duk gaɓoɓin alwala shine waya ga silo a ara'ahu ya wanke gaɓoɓin alwalarsa daga ƙwarya ta biyu kuma ya tawaddu sannan ya alwala da na biyu wa yusalli shi ma ya sallah ya zama kenan ala kulli halin ai ya yi sallah da ruwan da yake tsantsarka
fa in kasura idan ya zama musallan suna da yawa aka ce a'a motoci ne guda goma guda biyar a cikin ruwan da yake cikin su najasa ne guda biyar ko mai tsarkakewa ne zada ala adadin najasatu wahida to yanda yake sai alwala shida a kamar wannan misali shine ya ƙara ƙwarya ɗaya bisa ƙidayar koran da suke najasa
wa idza mata bariyun idan dabba ta tudu ta mutu zunafsun sa'ilatin dabbar da take tana da jini mai kwarara tana da jini nata na kanta ba wai wanda ta sha ba
bibi irin ta fu- ta mutu a cikin rijiya fa in tagayyara a sanda ta shiga rijiyar tana da rai amma a cikin rijiyar ne ta mutu to idan ruwan rijiyar ya sauya wajaba nazhu ya zama wajibi a yashe ruwan gaba ɗaya hatta yazula ko ko tagayyara a yashe iyaka ya- sanda zai zama wannan sauyawar ta kau
fa in zala bi nafsihi idan ya zama sauyawar ta kau da kanta fa zahiru To abin da yake zahiri shine cewa sai ruwan ya koma ga asalinsa saboda daman illar da ta sa aka ce ya najastu ai sauyawa to kuma yanzu ya koma yadda yake da
wa in lam yatagayyara idan ko ya zamo ruwan da dabbar ta fada ta mutu a ciki bai sauya ba gaba daya ustuhibban nazhu to an so a yashe bi hasabil ma'i a Mai ta- gwargu- a yashe wanda za a sai a duba girman yawan ruwan da kuma girman dabbar da ta mutu idan ruwan ba yawa ne da shi can ba dabbar kuma tana da girma to an so a yashe kwarai na'am a yashe kwarai kamar a yashe gaba ɗaya idan kuwa zama ruwan mai yawa ne dabba kuma yar karama ce to wannan ko kaka aka yashe ko guga ɗaya aka yashe aka zubar shi kenan haka nan kuma idan ya zama abin da ya faɗa cikin ya mutu ba mai jini ba ne to wannan ruwan bai zama najasa ba kamar misali kunama ce ko kyankyaso da makamantansu duk wani abu dai wanda bai da jini nasa na kansa Na'am.
to wannan ruwan gaba ɗaya ba magana ma sai an yashi ruwan yana nan a matsayinsa na ɗahiri ba kuma sai an yashe ba to alhamdulillah sai ya tashi kalamai tashi a in ya narke kuma wannan hukuncin ya fita daga haka yawa in ya narke wannan ai sai ruwan ya zabo ya sauya ne a shi yadda ya kawo cewa sallah daya ya alwala shida ya sallah daya amma akwai wanda suka ce duk alwala ma ya mata sallah ya zama sallah shida din kenan zai